الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyu sha uku ne? to sha uku ga wata to iko Allah to sha uku jiya an samu kuskure kenan sha uku ga watan rabi'u athani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 28 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na professor muhammad mansur sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan muqaddimatul iziya ta abul hasan ash-shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na 143 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karkare magana game da hukuncin shadaranj ma'ana dara inda zancen da malamai suka tafi a kai shine idan ta zamto babu almawane abubuwan da shari'a ta hana a ciki kamar sa kuɗi ya zamto kamar betin ha ko caca ba sa kuɗi a ciki sannan ba aikata wani abu na haram ba tozarta lokacin sallah duk babu wannan to malamai suna ganin babu laifi a iya yi amma jifa jifa kamar misali sau ɗaya a shekara kuma tare da ahalin mutum kuma sannan a wani killataccen guri inda ba buɗaɗɗe ba kamar yadda duk mun karanta satin da ya wuce an gane ko da haka ka duba sai ya ga dai kamar a hakuran yafi amma in dai mutum yana so ya yi din to lalle ya zamto ba ya mai da shi duk san da ya ga dama kawai ɗauko kayan wasan dara ya kama yi ba a ya zamto kawai akwai irin kiyaye wa'annan ka'idoji da malamai suka faɗa kamar yadda mun karanta wani daga cikin zantuttukan da ainihin wato a ibn abdulbar ya faɗa a cikin littafin at-tamhid da kuma rashidu rida duk sun yi magana makamanciyar irin wannan cewa lalle kada ya zamto wasan an mai da shi diman wada'iman bayan ya riga ya kubuta daga sa kuɗi ko wani abu da aka haramta sannan mun shiga fasali na gaba fasalin ladubban sallama da kuma al'isti'izan abubuwa ne guda biyu akwai sallama akwai isti'izan inda malam yake gaya mana cewa shi farawa da sallama sunna ne amma mayar da sallama ɗin fardu kifaya ne har ma ya gaya mana kaifiyar yadda mai fara sallama zai yi assalamu alaikum ko salamun alaikum mai mayar da sallama shi kuma ya ce wa alaikum salam ko kuma shi ma ya ce assalamu alaikum saboda faɗin Allah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wannan suka ce al-aslu fil amri alwujub malam yusrif anhu sarifun ka'idar malamai ta usul kenan umarni in yazo to umarni wajibi ne sai in an samu wani dalili da ya nuna wannan umarnin ba na wajibi bane to sanan game da kaifiyar ita sallama din mafificin lafazi na yin sallama da mayar da sallama din mafi cika shine kaiwa har zuwa wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to wannan shine kamar sallama mafi kamala mafi cika sai kuma mustahabbancin yada sallama yada sallama sunna ce wadda an kwadaitar da musulmi a cikin yinta saboda tarin falala da ke tattare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abi huraira yana cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun kaunaci juna in gaya muku abin da cikin sauƙi zai sa muku ƙaunar juna shine ku yaɗa sallama tsakaninku duk inda ka shiga assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da haka kuma yaɗa sallama ɗin shine ka yaɗa ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kar ya zamto sallama ana yin ta ne lil ma'arifa sai in ka san mutane za ka yi musu sallama in baka san mutane ba kawai za ka zo ka kalle su su kalle kawai ka ƙara gaba ka wuce wannan kamar yadda ya zo cikin hadithin abdullahi bin amr cewa wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair manzo Allah ya ce tudimu ta'am wa taqra'u salam ala man arabta wa ma lam ta'rif har ma muka karanta cewa yana daga alamomin tashin alkiyama rashin yin sallama sai ga mutanen da ka sani ya zama in ka zo baka san mutane ba za ka yi musu sallama ba to wannan ba a san shi ba a farkon al'amari alama ce cikin alamomin tashin alkiyama ya zamto ba ka yi wa mutane sallama sai in ka san su wannan duk mun karanta hadisan da suka yi magana akan haka sannan kamar yadda mun karanta yana cikin yada sallama ka aika wa wani sallama da Allah in ka je ka ce ina yi wa wani sallama ina gaishe shi wannan shi ma hadithin ummul muminin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita inna jibrila ya qara'u alayki salam ita kuma ta ce wa alaihi assalam wa rahmatullah jibril yana miki sallama ta ce wa alaikum wa alaihi salam wa rahmatullah kamar yadda an sunnanta wanda ya ɗauko maka da saƙon sallama ya zo ya ce ai wane yana gaishe ka yana masa sallama to in ka tashi mayarwa ka yi masa kuma ka yi wa wanda ya aiko shi an gane ko shi ma mun karanta hadisin wani mutum ɗan bani tamim da ya isar da sallamar mahaifinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce alaika wa ala abika salam to kaga sai aka yi masa addu'a aminci kuma aka yi wa mahaifin nasa to za mu tashi daidai gabar da malam ke cewa istihbabu dalaqatul wajhi wat tabassum inda salam qala al muallif rahimahullahu ta'ala istihbabu dalaqatul wajhi an so sakin fuska wat tabassumi da dan murmushi inda salam lokacin da zaka yi sallama kada ya zama kamar mai shan maganin gidan mai skeli a kalli fuska kamalan ba wata fara'a kamar dama wani a fasace kake ko kuma dole aka yi maka wajen yin sallama ba wata walwala ba sakin fuska ba wani dan murmushi salamu alaikum kamar dai fada a an so mustahabbi ne in za ka yi wa mutum sallama ya ga alamar sallamar daga zuciyarka ta fito domin ga alama nan ya gani a fuskarka sannan har ma da ɗan murmushi wanda yake nuna cewa assalam kalmar nan da ka yi amfani da ita lallai kana nufin assalam ɗin domin ga shi nan ka nuna a fuska ga kuma ma har haƙoranka sun ɗan bayyana na murmushi ga wanda ka yi wa sallama li haditha abi dharrin al-ghifari saboda hadithin abu dhar al-ghifari radiyallahu anhu kale ce kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ya kai abu zar karkare na aikin alheri ko yaya yake walau an talqa akhaka bi wajhin daliqin ko da kuka haɗu da abokinka ko dan uwanka a hanya ne da sakakkiyar fuska kaga dai wannan alheri ne wanda yake mutane da yawa basu damu da shi ba ko kuma an rena shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkare na aikin alheri ko da yaya yake ko da kuwa aikin alheri nan bai wuce ka haɗu da dan uwanka ka sakan masa fuska ba wannan hadithi ne wanda imam muslim ya rawaito shi hadithi na 2626 wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga dai abu zarrul gifari Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabassumuka fi wajhi akika laka sadaka wai murmushinka a fuskar dan uwanka sadaka ce gare ka ashe sadaka ba sai ka ɗauki kuɗi a aljihunka ka bayar ba duk sanda ka haɗu da abokinka ko ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka yi masa murmushi to wannan murmushin za a rubuta maka ladan sadaka to yanzu da Allah ka zama mai murmushi da sakin fuska a rana ɗaya kawai iya abin da ya shafi sakin fuska ko murmushi lada nawa za ka samu alherin da zaka tara kanka yana da yana da tarin yawa a iya murmushi kawai kar a dauki sauran ayyukan ka kawai zaka hadu da wani ka dan sakan masa fuska ka dan yi mai murmushi salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ka ka kara gaba ma haka to wannan akwai tarin albarka a cikin hakan wannan hadithin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tirmidhi a hadithi na 1956 Sahihul Albani fi Sahiha hadithi na 572 istihbabu tikraru salam idza da'atil haja wato an so maimaita sallama in bukatar haka ta kama karka ce ai na riga na yi masa sallama in akwai bukatar maimaita sallama babu laifi kayi sallama ka kuma sake yi wa yustahabbu tikraru salami thalathan ko kuma kayi sallama sai ya zama na sallamar da kai la'alla akwai bukatar ka sake maimaita ta sau biyu sau uku dan kila sallamar da kai ba a ji ba shine ma'ana istihbabu tikraru salam idza da'atil haja in akwai bukata kayi assalamu alaikum wa rahmatullah shiru sai ka sake maimaita an akwai bukata sai ka sake maimaitawa yustahabbu tikraru salami thalasan an so kai da ka zo gidan mutum ko ka zo wurin mutum ka maimaita masa sallama sau uku idza qatadal muqamu zalika idan matsayin ya hukunta haka kaman yaya idan matsayin kamai gurin da ka je kai sallamar matsayin gurin ya hukunta ka sake maimaita sallama sau biyu ko sau uku ka an ya shukka fi sama'il musallami alai kamar inda ya yi kokwantan jiyowar wanda ya wa sallama din gidan yana da zurfi sai kake tunanin sallaman nan da kai ta farko bata je can ciki ba bai ji ba to sai ka sake ɗaga murya sai kuma ka ƙara yin sallama ta biyu ka ƙara yin sallama ta uku ko kuma akwai ɗan hayaniya ko an tada inji janareto ko an kunna wani abu mai ƙara kana ganin sallaman nan da kai ta farko ba a ji ba to kana iya maimaita ta biyu ka kuma maimaita ta uku wala Allah ko za a jiyo ka aw yadkhula ala jam'in kathirin ko kuma ya shiga cikin tarin jama'a fa yukarriru salama to sai ya maimaita sallamar hatta yastau'ibahu alhadirun har ya zama sallamar tasa ta game din mahalarta din kila jama'ar da yawa nan ga wasu nan nan ga wasu nan salamu alaikum wayancan su suka ji sai suka amsa wa alaikum salam sai dan kara gaba nan ma sai salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ya kara saboda yawan mahalartar sallama ɗaya kamar ba shi kuma yana so ta game kowa da kowa ya abin nan an gane ko shine ma'ana hatta yastau'ibahu alhadirun har ya zamanto mahalartar duk sallamar ta gauraye su ta game su kowa ya ji yadullu alaihi hadithu anas hadisin anas radiyallahu anhu yana nuni akan haka عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة sunnar annabi da karantarwarsa da al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan zai yi magana yana maimaita wannan maganar talatan sau uku idza takallama bi kalimatin a'adaha talatan hatta yufhama an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yakan yi magana ga dai magana tasa fasl daki-daki dalla-dalla sannan kuma yana maimaita ta sau uku don a fahimci me ya ce na fata an gane amma kai magana ka gata nan da a hautsi ne sannan aka ce ba ji ba kuma a yi sababi da kai magana za ka ji wani kamar irin 'yan canis nan su ma kuma sun hargitse da fada sai ka ne ka rasa mai mutum yake cewa to a irin wannan lokacin kuma an ka ce wallahi ban ji mai ka ce ba yanzu duk babacin da nake nan baka ma ji ba to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam maganar sa ga ta dalla dalla dake dake amma tattare da haka zai faɗa ya kuma maimaitawa ya kuma maimaitawa dan aji me yace ko da yaushe ai kai mai magana so kake a fahimce ka aji me kace yadullu alaihi hadithu an yake cewa hatta yufhama an wa idza ata ala qaumin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo wajen mutane fa sallama alaihim yayi musu sallama sallama alaihim salasan to yana musu sallama ne sau uku to kaga shine maganar da malam ya faɗa yayi sallama ne sau uku dan yastau'ib al-hadirun dan din mahalarta ya zamto ya game su da sallamar da sun ji wannan hadisin sahih al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 95 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله يتي وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ibn hajar yake cewa anna salama ita sallama wahdahu ita kadai qad yushra'u tikraruhu an shar'anta a maimaita ta idza kana al-jam'u kathiran idan jama'ar tana da yawa kana tunanin sallama ɗaya ko biyu ba za ta isa ba sallama ɗaya sai kai ta biyu ka maimaita ta sau uku walam yasma' ba'dhum kuma ka fahimci wasu basu ji sallama ba wa qasada al-isti'aba sannan shi mai sallama yana so sallamar tasa ta game ma'ana kowa ya ji to sai ya maimaita wa bi hadha jazama an-nawawi wannan shine abinda Imam an-Nawawi shi ma ya yanke hukunci akai fi ma'ana hadith Anas game da ma'anar hadisin Anas radiyallahu an wa kadha law sallama wa dhanna annahu lam yusma haka inda mutun yayi sallama yake tsammanin ba a ji ba fatusannul i'adatu to an sunnanta masa ya maimaita fayu'idu marratan thaniya sai sake maimaitawa karo na biyu wa thalithatan inda bukata ma ya maimaita karo na uku wala yazidu ala thalitha ma ba zai kara ba akan so akan uku in yayi sallama yaga kamar ba a ji ba ya kara dan daga murya yayi sallama ba ansa ba ya kuma yin ta uku ba ansa ba sai ya tafi sa ba a san mutum ya zauna ya sai ya ce na yi sallama ta fi sau goma wa ya sa ka ka yi sallama ya fi sau goma wa ya sa ka abinda aka ce ma kayi ɗaya kayi biyu kayi uku la'alla wanda kake wa sallama yana banɗaki la'alla yana bacci la'alla ba shi da lafiya la'alla dai gashi nan la'alla la'alla to tunda kai sallama ɗaya bai ansa ba kai ta biyu bai ansa ba kai ta uku bai ansa ba to a ka'idar musulunci sai ka juya ka tafiyar ka ko a yi waya da shi ko ka sake samun lokaci ka kuma dawo ina fata an gane wannan shi ma ka koma cikin fatahul bari a daidai hadithi mai lamba ta 6244 ka kuma koma sharhin riyadu salihin na sheikh muhammad salih al-uthaymin rahimahullah mujalladi na biyu shafi na 1146 assalamu ala sibiyan yin sallama ga ƙananan yara wa yusannu salamu ala sibiyan an sunnanta yi wa ƙananan yara sallama idza marra alaihim idan mutum ya zo wucewa ta wajen ƙananan yara kar ka ga kai dattijo ne ko kai babba ne kai ba za ka yi musu sallama ba ko su za su gaishe ka a'a ka sami yara ƙanana kai musu sallama li hadith Anas ibn Malik saboda hadithin Anas dan Malik radiyallahu an annahu kana yamshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya kasance yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa marra bi sibyan sai yazo shige wasu yara fa sallama alaihim manzon Allah ya musu sallama da girman ka dai ka san dai ga babba fiye da kai sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka in ka zo wucewa ka sami yara kai musu sallama ka wuce wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6247 sahihu Muslim hadisi na 2168 وفي السلام على السبيان حمل للنفس على التواضع wai a cikin yi wa yara sallama akwai koya wa kanka tawadu ga yara ‘yan ƙanana ka ninka su ka ɗara su a shekaru amma ko su ba ka rena sun ka zo salamu alaikum wa rahmatullah ila ma suna ta wasansu ko sun amsa dai ko ba su amsa ko wani a cikinsu ya amsa shikenan wannan ba don komai ba wai daga cikin hikimar yi wa yara sallama don ka koya wa kanka tawadu kar ka koya da kar kar zuciya ka ta dinga baka kullun sai dai kai a ganka a gaishe ka ko a yi maka sallama kai ba za ka yi wa na ƙasa da kai ba to ka koya kanka tawadu ɗaya kenan wa ta'awidul lahum ala hadhihi sha'irati mubaraka sannan da sabar wa yara da wannan ainihin wato alama ta addini mai albarka wa ihya'uha fi nufusihim da kuma rayar da ita a cikin zukatansu in ya zama na yaran su ma suna ganin manya ma suka zo suka same suna mun sallama kaga za su taso da wannan abu za su taso da wannan ɗabi'ar mai kyau za su taso da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yada sallama wannan ka koma cikin alminahul aliya fi sunanil marwiya shafi na 133 ta'akkud ta'akkudu mashru'iyyati salam fi halatin khassa an karfafa yin sallama a wasu halaye na musamman a wasu halaye na musamman an ƙarfafa shari'a ta ƙarfafa yin sallama a wasu halaye wa ya ta'akkadu mashru'iyyatu salami fi halatin fi halatin thalath wato shar'antuwar yin sallama yana ƙara ƙarfi a halaye guda uku na farko inda dukhulil bait lokacin shiga gida wannan lalle an yi emphasizing ma'ana musulunci ya karfafa cewa daidai lokacin da ainihin wato mutum zai shiga gida to ya tabbatar ya yi sallama liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun Allah ta'ala ya ce fa idza dakhaltum buyutan idan za ku shiga gida gidaje fasallimu ala anfusikum ku yi wa junan ku sallama tahiyatan min indillah gaisuwa daga Allah mubarakatan tayyiba mai albarka da dada kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qiluna dan ku zamto masu hankalta suratul nur aya ta 61 da haka daidai lokacin shiga gida ko da gidanka ne ka sabarwa kanka ka dinga yi wa mutanen gidanka sallama to ballanta na gida ba naka bane akwai al'aura akwai abin da ba a so ka gani kawai ka hada gidan mutane ba tare da sallama ba wannan ya saba wa ladabi na shiga gida a musulunci na biyu wa inda julus wa dukhulil majlis da lokacin shiga majalisi gurin zaman mutane ka zo mutane suna zazzaune bai kamata kawai ka zo sunkunkum kamar wani itace kawai ka samu guri ka zauna ba a'a kamata kana zuwa wajen shiga in ka shigo cikin mutane to nan ma an karfafa yin sallama kana zuwa wajen mutane assalamu alaikum wa rahmatullah wanda Allah ya sa ya ji ka ya amsa shikenan sai ka samu guri ka zauna na uku wa inda mufaraqatihi da kuma lokacin rabuwa da jama'a din an zauna ko an tattauna ko an yi mitin ko kuma kun yi wani abu dai a gurin zaka tashi ka tafi kuma salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum sallatu Allah ba mu alkhairi sai ka tafi ka wannan shi ma shari'a ta karfafa lokacin da kuka haɗu da juna kuma za ku rabu to ku rabu da sallama kamar yadda kuka haɗu da sallama to ku rabu da sallama لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سبيل حديث أبي هريرة الله يقارى مسجد ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan taha ahadukum ila majlisi idan ɗayan ku ya tike zuwa gurin zaman jama'a ma'ana in ɗaya daga cikin ku ya isa gurin zaman jama'a falyusallim to yayi sallama da ka zo inda taron jama'a yake gurin zaman mutane anan zaka zauna sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa idza arada an yaquma haka in yana so zai tashi ya tafi fal yusallim nan ma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam sai an juma sai ya tafi falaysatil ula bi ahqqa min al akhirah wai falaysatil ula ta farkon ba ta fi ta biyin zama haƙƙi ba an fahimta ko ta farkon ba ta fi ta biyin zama haƙƙi ba kamar yadda kake ganin haƙƙi ne in ka zo ka samu mutane da farko kai mun sallama to haƙƙi ne in za ka bar su kuma kai sallama wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi hadithi na 9664 da imam abu dawud hadithi na 5208 imam tirmidhi hadithi na 2706 kuma hadithi ne sahihi yana cikin sahihul jami mujalladi na 1 shafi na 132 ومن آداب السلام خفض الصوت كي لا يوقظ الناعمة خفض الصوت كي لا يوقظ النائم za a iya cewa haka kai la yuqadhun na'imu ko kai la yuqidhun na'ima zai iya dauka ma'ana ladubban sallama daga cikin ladubban sallama khafdus saut yin ƙasa da murya, sassauta murya, kai la yuƙizun na'ima, wai don kada shi mai sallamar ya tayar da mai bacci, kada ya farkar da wani yana bacci, ya yi ɗaga murya sosai ya sallama wani yana cikin bacci ya tashi, to kada ya haka. Ko kuma yin ƙasa da murya, kai la yuƙizun na'imu, don kada a farkar da mai bacci. Na fata an gane. Anil miƙidam عن المقداد ابن الأسود عن كربو دقى مقداد بن الأسود رضي الله عنه قال يتي dogon hadisi ne amma sai ce fa kunna na halibu mun kasance muna tatso nonon dabba fa yashrabu kullu insanin minna nasibahu kowane mutum a cikin mu zai sha rabansa wa narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallama nasibahu sai mu dage wato sai mu yi sama mu rataye raban annabi sallallahu alaihi wasallam a abin nan ina abin da ake race abin nan dinan na'am ragaya yawo masha Allah ragaya ina fata an gane da haka akwai dan akushin saboda abin nan sai a rataye shi a jikin ragaya sai a makale shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai sha ba ma'ana in sun tatso nonan sai su sha nasu na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai su ajiye masa amma ba a ƙasa suke ajiye ba narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu sai mu daga rabon annabi sallallahu alaihi wasallam mu rataye shi a ragaya qala yace fa yaji'u min al-layl sai manzon Allah ya zo da daddare fa yusallimu sai ya sallama tasliman sallama da la yuqidu na'iman sallama da ba zai farkar da mai bacci ba wa yusmi'u al-yaqadana sannan zai jiyar da wanda yake ido biyu wanda yake farke to kaji fiqhun sallama shi ma wannan kila wannan karatun shi ma baka san shi ba zaka dauka kawai sallama ko da yaushe sallama kawai bude murya a ashe in wasu mutane sun yi bacci kuma zaka shiga gurin su to kai sallama ta yanda wanda yake ido biyu zai ji wanda yake bacci ba zai farka ba wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 2055 taqabilul yadi inda salam sai sumbantar hannu lokacin sallama. Falal musalli, Abul Hassan Ashadili ya ce, wa yukurahu ta ƙabilul yadi fi salam, an karhanta sumbantar hannu lokacin gaisuwa, lokacin sallama. Amma ta ƙabilul yadi sai a doktor ko profesor yake ce, amma ta ƙabilul yadi, amma game da sumbantar hannu, fafihi a hadithun وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أديدي وننقبر أكوي حديثي da maganganun sahabbai masu tarin yawa da in an tattare su suke tabbatar da hakan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min ajali zalika sabida haka ne abtal allamatul muhaddithu muhammadu nasiruddin al-albani bi jawazi taqbil yadil alimi idza tawaffarat ash-shurutul atiya a ƙarƙashin wannan ne babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya ba da fatawar halaccin ɗalibi ya sumbanci hannun malaminsa idan sharuɗan nan masu zuwa sun cika. sharaɗi na farko Allah yutta kaza adatan kar a mai da abin ya zama al'ada kamar ya bi haithu ya taɗabba'u al'alimu ta yanda malamin ya ɗabi'antu alamar diyadihi wajen miƙa hannunsa ila talami zatihi zuwa ga ɗalibansa don su sumbanta kar ya zamanto ya zama al'ada wa ya taɗabba'u ha'ula'i su kuma wa'yannan ɗaliban sun ɗabi'antu ala tabarruki bi zalika a wajen wato akan neman tabarruki ko albarka da yin haka kar a samu wannan ina fata an gane wannan sharaɗin farko kenan fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam wa in qubbilar yaduhu ko da yake an sumbanci hannunsa fa inna ma kana zalika ala nudura amma za ga in ka karanta za ga hakan yana faruwa ne ba ko da yaushe ba nadir wato kaɗan ne abin wannan abin da aka sumbanci hannun annabi kaɗan ne ba da yawa aka yi ba wa ma kana kadhalika to abin da ya zama irin haka fala yajuzu an yuji ala sunnatin mustamirra to baya halatta kuma a mayar da ita wata sunna ta ko da yaushe kama huwa ma'lumun min alqawaid alfiqhiyya kamar yanda wannan abu ne sananne a wajen malaman wato a wajen malamai musamman qawaidul fiqhiyya an gane ko wannan sanannen abu ne daga cikin qawaidul fiqhiyya sharadi na farko kenan kada wannan sumbantar hannun malami ya zama al'ada da ko da yaushe sai an yi ko dai malam ya mika hannu su kuma su ta rububin sai sun sumbanci hannunsa don su samu tabarruki kar ya zama to ko da yaushe na biyu Allah ya du'u zalika ila takabburil alimi ala gairi kada kuma wannan ya jawo girman kan malami akan wanda ba shi ba ya ga malami ya ga da an tashi karatu kowa yana kokarin ya gaisa da shi ya mika ya sumbanci hannunsa wannan kuma ya sa masa wani girman kai ya dinga ganin yafi sauran mutane to kar a samu haka wa ru'yatihi li nafsihi da kuma ganin shi din shi din ne kama huwa alwaqi'u ba'a ma'a ba'd almashayikh alyawm kaman yanda abin da ke faruwa kenan ga wasu daga cikin shehunnai a yau ina fata an gane yawa to karar wannan shi ma ya bayu zuwa ga haka na uku Allah yu'addiya zalika Allah yu'addi zalika ila ta'dilu sunnatin ma'luma kada kuma hakan ya bayu zuwa ga wofuntar da wata sunna sananniya ka sunnatil musafaha kamar sunnan nan ta musafaha gaisawa in ya zama na kawai sumbantar hannun kaga kamar wannan ya zama ko da yaushe ake to sai a manta da kuma wata sunna mai kyau ta musafaha fa innaha mashru'atun bi fi'lihi wa qawli sallallahu alaihi wasallam wa qawli domin ita musafaha an shar'anta yinta a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa wa hiya sababu tasaqudi dhunubil musafihin kuma ita musafaha tana sabbaba zubewar zinuban masu yin musafaha kaji ashe musafaha tana da falala zinuban ku ne Allah zai kakkabe su in kuna yawan musafaha da juna kama ruwiya kamar yadda aka ruwaito fi gairi ma hadithin a cikin hadisai fi gairi ma hadithin wahidin ba a hadisi guda ɗaya ba a hadisai da dama fala yajuzu ilga'uha da aka baya halatta jefar da wannan sunna ta musafaha min ajali amrin ahsanu ahwalihi annahu jaizun wato baya halatta a jefar da sunnar musafaha sabida wani al'amari da mafi kyawun abin da zaka faɗa game da shi kace jaizi ne shine sumbantar hannu din an gane ko ka koma cikin silsilatul ahadithu sahiha wa shay'un min fiqhiha wato a mujalladi na 1 shafi na 159 man la yusallamu alaihim wa'inda ba a yi musu sallama duk da yanda aka kwadaitar da sallama aka faɗi ladan sallama da falalatta da kuma san a yaɗa ta cikin jama'a to amma shari'a ta ware rukunin wasu mutane ta ce ba a musu sallama to za mu ji suwaye alal musannif wala yusallamu ala ahli al-ahwa ba a yin sallama ga yan bid'a kaman wayanne kal mu'tazilati kaman mu'tazilawa war rawafidi da yan shi'a wa ala ahli lahawi haka ba a yin sallama ga wayanda suke wasa kaman mutane suna bal an gane ko hala talabbusihim bihi a lokacin da suke wasan dan zaka lokacin da suka shagaltu suna wannan wasan to ba a musu sallama kala'ibi shadaranji kaman mai wasan dara hankalinsa ya dukufa yana ta wannan wasan to shi ma ba a masa sallama a daidai lokacin da yake wasan dara wala yabda'u ahlu dhimmati bis salam ba a fara wa kafiran amana da sallama wa idza bada'u in kuma su suka fara mutum da sallama radda alaihim ya mayar musu bigairu wawin amma ba tare da wawun ba in suka ce assalamu alaikum sai ce alaikum salam ba zai ce wa alaikum salam ba an gane wala yusannu salamu alal musalli ba a sunnanta yin sallama ga wanda yake salla ba mutum yana salla ka zo kai masa sallama to ba sunnanta hakan ba hadhihi masail ko huna masail anan ga akwai matsaloli da dama almas'alatul ula mas'ala ta farko annahyu anis salami hana sallama ala ahli ahwa ga ma'abota san zuciya wal bid'i da yan bid'a kal mu'tazilati kaman mu'tazilawa war rawafid da rafidawa almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu da zamu ji a karkashin wannan gaba annahyu anis salami ala ahli lahawi wal la'ibi wato an hana yin sallama ga ma'abota shagala da kuma wasa almas'alatu thalitha mas'ala ta uku annahyu an anil bad'i bis salam an hana fara sallama ala ahli kitab ga kafirai ahlul kitab ko kiristoci ko yahudawa wa kaifiyatir raddi alaihim da kuma in su suka fara wa mutum sallama yanda zai mayar musu da sallama المسألة الرابعة مسألة هدو عدم مشروعية السلام على المصلي rashin shar'anta yin sallama ga wanda yake salla wayannan su ne mas'aloli guda hudu da malam zai tattauna da mu a kansu amma mas'alatul ula malam yace mas'ala ta farko wa hiya nahyu anis salami ala ahli al ahwa shine hana yin sallama ga ma'abota san zuciya kal mu'tazilati kaman mu'tazilawa war rawafid da rafidawa shi'a kenan fatadkhulu fi idari hijril mubtadi'a wannan zai shiga cikin kunshin kauracewa al mubtadi'ati yan bid'a daga cikin kunshin kaurace musu shine a daina musu sallama wahum ala qismain amma fa ma abota san zuciya ko yan bid'a sun kasu kashi biyu ahli bid'in mukaffiratin akwai ma'abota bid'a wa bid'a mai kafirtawa an gane ko ma'ana akwai bid'a mukaffira wadda mai yin ta tana kafirta shi wa ahli bid'in mufassika akwai kuma yan bid'ar da bid'ar tasu tana fasikantar da su ne ba za a ce sun kafirta ba amma suna cikin ainihin wato fasikai amma ahlul bid'il mukaffira amma su ‘yan bid'a wanda bid'a tasu ta kai ta girma tana kafurta mai yinta, fa innahu ya jibo alal musulmi hijiruhum, to irin wa'yannan ne wajibi ne musulmi ya ƙaurace musu. Ƙala ibn al-Arabi fi ahkamil Qur'an. Ibn al-Arabi a cikin ahkamul Qur'an yace fa innal kafira domin shi kafiri min ahlil ahwa yana daga cikin ma'abota son zuciya. Yajibu qatluhu yana wajaba kashe shi yana wajaba wajibi ne a kashe shi. fa'iza lamtas ta tsaye katilahu idan har ba za ka iya kashe shi ba waje ba alaika hijiratu hoto ko yawa ƙaurace masa ya zama wajibi ba wannan kawai ka ƙaurace masa falatu sallima alai ba za ka yi masa sallama ba wala ta'uduhu fi maradi ba za ka dubo shi ba in yana rashin lafiya wala tusalli alaihi idza mata ba za ka yi masa sallah ba in ya mutu hatta tulji'ahu ila atiqadil haqq har wannan matakin naka ya takura mutane zuwa ga kudurce aƙida ta gaskiya domin an ga wani da ya kudurce mummunar aƙida ga yadda al'amarin ya kaya ya daɗe yana jinya amma musulmi suka ƙi zuwa su dubo shi ya mutu kuma musulmi suka ƙi masa sallah to wannan a cikin irin wannan akwai jan hankali ga masu irin wannan dan su wato su yi kokari su tuba wa ya ta'addabu bi zalika ghayruhu min al-khalq sannan waninsa daga cikin bayin Allah zai ladabtu bi zalika da irin abin da ya ga an yi wa wani ina fata an gane wannan shine dalilin da yasa aka ce kar a yi musu sallama kar a je a dubo sun basu da lafiya kar a je jana'iza sun sun mutu dan a nuna wa mutane lalle munin abin da suke kai ya kai wa qala aidan ibn al-arabi ya kuma cewa wa qad su'ila malikun an tambayi imamu malik imamu daril hijra hal tuzawwaju al-qadariyya shin za a iya ba masu aƙidar ƙadariyanci aure ‘yan babu ƙaddara kenan su ne ƙadariya babu ƙaddara mun sha tattaunawa a gurare daban-daban game da suwaye ƙadariya mu'tazila da sauransu saboda haka ƙadariya suna da aƙidu da yawa daga cikin aƙidunsu ba su yarda da ƙaddara ba yanzu kai ɗin nan da ba kai kuɗi ba laifinka ne na ba ta gane yawwa to wa'annan za a iya ba mutum aure yana da wannan aƙidar aka tambayi imam malik faƙali sai imam malik ya ce ƙada ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wala abdun muminun khairun min mushrikin walau me walau a ajabakum yanzu me fatawar imam malik take nuna aƙida wato bid'a ta ƙadariyanci kafirci ce domin da aka ce za a iya ba ba kadare ba faɗan kadiriya ba fa yawa don kawai ne zai abin nan kadiriya daban kadariya daban an gane ko za a iya ba mai aƙidar kadariyanci aure imam malik sai jawo aya sai ce wala abdun muminun ka ba da yarka ga bawa bawa mutumin kirki mumini khairun shi ya fi alheri min mushirikin sama da ka aurar da ‘yarka ga mushiriki walau a ajaba kum ko da ya burge ku. Suratul Baƙar aya ta 221. To, kaga daga cikin misalan da malam ya bayar cikin bid'a wadda take mukaffira akwai kadariya. Wa amma ahalul bid'il mufassika amma ma'abota bid'a wanda bid'a su ba ta kafurtawa sai dai mutum ya zama fasiki. Fa yajibu hijruhum to wannan su ba wajibi ne a kaurace musu aidan idza da au ila bid'atihim in dai suna kiran mutane zuwa ga wannan bid'a tasu ka san shi wanda yake wato mai hadari shine wanda yana kokarin ba shi da aqida mai kyau kuma yana kokarin jan mutane zuwa ga wannan aqida shi wanda yake da gurbatacciyar aqida amma shi kadai kawai tunda bai yarda ba kawai ga irin aqida sai yana nan yana ta tafiya ba zai ba zai kira kowa ba to wannan kaga illa sa kasira ce a kansa amma kaga wanda yake da illa muta'addiya shine wanda yana yi kuma yana kokarin jan mutane su an gane ko to da haka sai suka ce wajibi ne a kaurace wa dan bid'a musamman irin yan bid'an da suna gayyata suna ta kokarin jan mutane zuwa ga wannan bid'a din ana ta ganin mutane suna ta tururuwa suna shiga wannan bid'ar to wannan dan bid'ar wajibi ne a kaurace masa وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية ابن مفلح يا رويتو wata magana a cikin littafin al'adab ash-shar'iyya an al-imam Ahmad daga imam Ahmad qauluhu ga yanda imam Ahmad yake cewa yajibu hijru man kafara duk wanda ya kafirce to wajibi ne a kaurace masa au fasaka ko ya zama fasiki bi bid'atin saboda wata bid'a da yake yi au da'a ila bid'atin mudillah ko kuma yake kiran mutane zuwa ga wata bid'a mai batarwa au mufassiqatan mufassaqatin ko kuma mai fasikantar da mai yinta ala man ajaza anir raddi alai ga wanda ba zai iya masa raddi ba yana kokarin jan hankali ya jefa shubha ga waɗanda ya san ba karatu ne da su ba yana ba za su iya maimar da martani ba ba za su iya kare kansu daga farmakin da ya kawo musu ba na shubha aw khilafa lightirari bihi aw khafa ko kuma wato ya ji tsoron al-ightirari bihi ruduwa da shi wata'azzi duna gairihi da kuma cutuwa amma banda wani wannan ma'ana duk dan bid'a da ya zama to bid'a tasa yana kiran mutane zuwa gare ta kuma waɗanda yake kira jahilai ne da waɗanda ba su da karatu yake kira wanda ba za su iya kare kansu ba daga raddin da wato wajen yi masa raddi da kare kansu daga shubha sannan kuma aw khafal igtiraru bihi ko kuma ya ji tsoron za a iya ruduwa da shi aka ji tsoron za a iya ruduwa da shi wata'azzi ko cutuwa da wannan aƙida tasa to wannan wajibi ne a ƙaurace masa duna gairihi banda wani wannan waƙil aka ce ya jibu hijiruhu mutsalakan wasu suka ce kai duk ɗan bida gaba ɗaya wajibi ne a ƙaurace masa duka wa huwa zahiru kalamil imam ahmad as-sabiq wannan shine zahirin maganar imam ahmad wadda ta gabata wa qata ibn aqil bihi fi mu'taqadihi ibnu aqil shi ma da wannan ya yanke hukunci a cikin mu'taqadihi littafin sa qala yace li yakuna zalika kasran lahu wastislaha wai in aka kaurace masa hakan dan ya zamanto ya karya lagonsa wastislahan da kuma kokarin ya zama mutumin kirki ya gyaru shi yasa in yazo yau wannan sallama ba zai kula shi ba in ya gaici wannan harkokin sa ba zai shiga ba in yazo duk zai ga kawai an kyamace shi ba mai mu'amala da shi to kila wannan zai sa gwiwar sa tai sanyi sannan kuma ya dawo ya zama mutumin kirki bil idafati ila annahu la yusallimu ala al mubtadi bi khassatin idha kana da'iyatun ila bid'atihi tahqiran wa zajra bil idafati ila annahu wato bugu da ƙari annahu la yusallamu ala al mubtadi' ba za a yi sallama ba ga ɗan bid'a bi khasatin musamman idza kana da'iya idan ya zamanto ɗan bid'a ne kuma mai kiran mutane ila bid'atihi zuwa bid'a tasa ba za a yi masa sallama ba ta haƙiran dan wulakanta shi da rena shi wa zajiran da kuma tsawatar da shi game da wannan aqida tasa ko kuma wannan bid'a da yake kiran mutane hunaka majalatun ukhra yushra'u fiha hijruhu minha akwai wasu fagagen daban da aka shar'anta ƙaurace masa a cikinsu daga ciki awwalan na farko Allah yi wallal wilayatil amma kar a kuskura ɗan bida irin wannan a bashi shugabancin jama'a shugabanci na gaba ɗaya kamar a zaɓe shi a matsayin gwamna ko a matsayin ciyaman ko a matsayin shugaban ƙasa misali an san cewa gashi irin wannan bid'a ce da shi to ba a zaɓarsa a matsayin wato a an yi wallal wilayat a ɗauki wata wilaya wani shugabanci ko wani ofishi mai ƙarfi mai nauyi da tasiri ga al'umma ce an danka wani mai gurɓatacciyar aƙida ko ta ƙadariya ko ta mu'tazila ko makamancin haka kal khilafati kamar kalifanci wal imarati da shugabanci wal qada'i da alƙalanci li'anna zalika min a'zamil min a'zamid darari ala din domin wannan yana daga cikin mafi girman cutarwar da za a yi wa addini wal musulmi da musulmi a duba mai gurɓatacciyar aƙida a ɗauki wani babban ofis a bashi ko a zaɓe shi a matsayin wani shugaba wanda yake mai wuƙa da nama na zartarwa a hannunsa to wannan gaskiyar magana an cutar da addini an kuma cutar da al'ummar musulmi dan kafin ya gama ko ya sauka kila zai iya wa musulmi musulunci barna mai yawa zai iya wa musulmi ta'adi ba dan kankani ba to shi sa ba a ba su irin waɗannan mukaman ko waɗannan matsayin in an san cewa ga yanda suke saniyan na biyu Allah yu shawara fi umuri dini kar a dinga shawara da shi cikin al'amuran addini in an tashi yin al'amuran addini ana neman shawara kar a gayyace shi salisan na uku Allah yu rafaqa fi safarin kar a yi tafiya tare da shi kar a yi masa rakiya wato a nemi rakiyarsa a halin tafiya za ka je wani gari kawai ka ce wani zo mu tafi ku tafi tare da shi kar kar ya zama to kuna murafaka da shi a tafiya rabi'an na hudu Allah yu'ada idza marida kar a dubo shin yayi rashin lafiya khamisan mashru'iyatu zajrihi na biyar kuma an shar'anta a yamar barazana wa habsihi amma daure shi li takhfifi dararihi ala nas dan a sassauta cutarwarsa ga mutane an gane ko babu laifi a garkame shi a kulle shi a daina jin wannan gurbatattun kalaman nasa da yake yi da wannan gubar da yake fesawa cikin al'umma a daina ji ya halatta ya, ya, ya, an shar'anta haka sadisan na shida Allah tuqbala riwayatuhu lil hadis kar a karbi ruwayarsa ta hadisi in lokacin da ake karbar ruwaya ne to ba za a karbi ruwayar hadisi da gare shi ba sabi'an na bakwai yushra'u itabu an shar'anta a dinga zargin sa wa dhammu wato itab da dham kusan abu ɗaya ne a dinga aibata shi a dinga zargin sa wa tabkituhu da kwankwasarsa ko kunyata shi a cikin jama'a shine tabkit tabkit shine qarra'a wato shine bakata wato kwankwasar a kwankwashe shi da hujja ko kuma kana iya ta kwankwasarsa da hujja wal inkaru alaihi da kuma tasowa a hada shi da malamai su inkari akan abin da yake yi na tallata bid'a ko kuma yada ta Saminan na takwas Allah tushhada Allah tushhadu janazat Allah tushhada janazatuhu idza mata kar a halarci jana'izarsa idan ya mutu wa min mawaqifis salafi yana daga cikin matsayi da matakin da magabata suke ɗauka fi hijiri ashabil ahwa wajen ƙauracewa ma'abota san rai ma'abota san zuciya wal bid'i da ma'abota bid'a mayani ga matakan da suke bi kamar haka qila li anas an tambayi anas dan malik إن قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال لا تجالسوهم an tambayi Anas dan Malik an ce wasu mutane sun bayyana suna ƙaryata ceto sun ce ba wani ceto da za a yi ranar tashin alkiyama wa bi azabil qabr kuma suna ƙaryatawa game da azabar kabari sun ce ba wata azaba da za a yi wa mutum a kabari fa qala sai Anas dan Malik ya ce la tujalisuhum ku daina zama tare da su kar ku zauna tare da su وقال هزيفة رضي الله عنه لرجل هزيفة رضي الله عنه ياتي wani mutum ja'ala ala adudihi khaidan da ya sanya wani kambu a wato abin nan a dantsansa min alhumma wai dan ya kare shi daga wato rashin lafiya ko zazzabi ko cizon abu mai dafi mai guba an huzaifa yace law mutta wa alaik wa hadha alayka lam usalli alayka kaga shi ma inkarin bid'a ne wannan yace da zaka mutu kana sanye da wannan kambun ba zan ma sallah ba to ka ga ko sahabban manya ma suna tsoron Huzaifa saboda annabi yayi masa wani sirri ana sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam to ya kalle ka yace in ka mutu kana kaza ba zai man sallah ba ai kaga da matsala haka ya kalli wani yace kana sanye da wannan kambun yace inda zaka mutu da wannan ba zan maka sallah ba radiyallahu anhu li ahli basara haka sayyidina umar ya rubuta takarda ya aika wa mutanen basara yace la tusjalisu sabigan kar ku kuskura ku zauna da sabig sunan wani mutum ne yace kar ku kuskura ku zauna da sabig wa kana sabigun domin sabigu ya shahara yayi fice yu aridul qur'ana ba'dahu bi ba'd yana hada alqur'ani cin karo sai ya ce ai wannan gurin ya ci karo da wannan gurin a cikin alqur'ani sai dauko ta aya fassara ta san zuciya ce kun gani sai ya hada su shine yu'aridul qur'ana ba'dahu ba'dha shi ba hadisai yake abin nan a qur'anin yake so ya hargitsa wa mutane lissafi game da qur'ani sai ya ce ai aya kaza ta ci karo da aya kaza a guri kaza to sai sayyidina Umar da ya ji labari shine ya aika rubuta wasiƙa ya ce lalle a ga yawa mutanen basar su kiyayi zama da wannan mutum وقال سعيد بن جبير لأيوب سعيد بن جبير يتشوى أيوب لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجئي فإنه مرجئي yake cewa karka kuskura ka dinga zama da ibn habib dan aqidar murji'anci ce da shi ba murji'e ne a mun sha tattauna game da murji'a su ma ko yawa aqidan murji'a ce da shi da ka daina zama da shi haka magabata za ka suna gaya in mutum ba mai karatu bane da za a za ka zauna ku yi ta bugawa ya kasa ka jefa masa shubuhohi shi ma a to ka zauna da shi an gane ko in ka san ba ka da wato isti'idadi na tattaunawa da shi to kakka zauna da shi dan aƙallu shay'in zai jefa ma shubu haka kasa warware ta kuma ka tafi kana kokonto game da addininka ina fata an gane lokaci ai sauran minti ɗaya bari mu karanta wannan wa qala ibrahimun nakhai li rajulin takallama indahu fil irja ibrahimun nakhai ya faɗa wa wani mutum da ya zo ya tattauna a wajensa game da aƙidar murji'anci sai ya fahimci wannan mutumin aƙidar murji'anci ce da shi sai ya zo yana maganar murji'anci a majalisin ibrahimu nakhai sai ibrahimu nakhai ya ce wannan mutum idza qumta min indina fala ta'ud ilaina in ka tashi daga nan gurin ka ka ƙara dawowa nan majalisin namu bayan ɓata lokaci ana tattaunawa ne ko a yi muƙabala ko a yi munazara ga mutumin da ana ganin tattaunawa da shi da munazara da shi tana da fa'ida kuma za ta amfanar kuma za a amfana amma ba haka ba kawai sai kawai ba sai ka ɓata kanka lokaci ba da haka ibrahimu na kai ce to daga yau in kar ka ƙara dawowa nan to sai mu tashi wa qad zakara al ulama fi tafriq bayna al mubtadi'i da'iya wa ghairihi min al awam insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk